أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يو لترين شاء وطن شدكم hijira annabi rahama sallallahu alaihi wasallam 1442 wanda ya daidai da a nawa ga watan tura 25 ga watan 1 miladiya 2021 insha Allah za mu tashi darasi na goma a cikin wannan littafin mai albarka na al'imamu yahya al-qurtabi wato manzumatul qurtaba kenan ko kuma a ce manzumatul qurtabi karatun da ya gabata na tara mun aje ƙarshen taimama mun yi bayani akan abubuwan da ke lalata taimama bancin mun yi karatu akan farillolinta da sunnoninta da hay'ata yadda ake yin ta yanzu kuma za mu shiga karatu akan sallah wato idan aka kula an yi arwalla an yi taimama yanzu kuma za a shiga babin sallah shine babin da za a shiga shine mala yace fara'idu salati inda nasi 25 qawlatul akyasi wa addaha ba'duhum 20 wa qala ba'dun 10ha yakfina فخذ هداك الله بالتوسط فإنه تعلق بالأحوط أولها فاعلم دخول الوقت والطهر من فرودها بالثبت وسترك العورة والقيام فردان قد حكاهما الأعلام وواجبا أد اختيار البقعة ومثله التوجيح نحو الكعبة وأحذر النية عند ذاك وتنصحتنا عند ذلك وأحذر النية عند ذلك فإنه أصل لما هنالك وصل بها تكبيرة الإحرام للفز والماموم والإمام وسورة الحمد كذاك فرض يحملها الإمام قول محد ولازم ركوعها مكتوب والرفع منه واجب مطلوب ثم السجود مع رفع الرأس فردان قد قال كثير الناس والجلسة الأخرى مع التسليم تتمة المعدوم تتمة المعدود والمختوم باب سنن الصلاة مسنونها عدوه كالفرود على خلاف ليس كالمفرود فعدها كذاك خمسة عشر ما كل فرد سنة مشتهرة ابدأ من المسنون بالإقامة ورفعك اليدين باستقامة وقول آمين عقيب الحمد وسورة تقرأها بالقصد والجلسة الوسطى وثم السر فيما يسر وكذاك الجهر والاستواء بعض اطمئنان فجي به في جملة الأركان وكل تكبير أتى مسنون إلا التي أولها التعيين وسمع الله لمن قد حمده مع التشهدين كلا أورده كذلك التسبيح في الركوع وفي السجود سنة المطيع ومثله تيامن عند السلام والرد من مسلم على الإمام وأخذ وأخذك الزينة أيضا سنة عند الصلاة فرجون الجنة malla yace babu salati wannan babu zai bayani akan sallah ita dai sallah wajiba ta bisa ga abin da yazo a cikin alkur'ani mai girma da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma ijma'i na mallamai duk mutumin da yayi musun wajabcin sallah ko da ko sallah guda ta to babu imanin shi ya zama kafiri babu musuluncin shi ba inkari ga wajabcin sallah saboda alqur'ani ya zo da wajabcinta Allah madaukakin sarki na cewa aqimus salata wa atuz zakata ku tsaye da sallah ku bayar da zakka wannan yana nuna wajabcin sallah kuma akwai irin aqimus salata liduluki shamsi wato ana nuhin liduluki shamsi innan sallah azhar da al'asr aka ce ila ghasaqil layl shi kuma ana nuhin sallar magriba da isha'i sannan akwai inda Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa qur'anal fajri ya'ani yana nuni shi kuma nan salatu subhi da haka dai sallah wajiba ta bisa ga nasi na alqur'ani mai girma haka hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa khamsu salawatin katabahunna Allahu ala ibadihi bainal layli wan nahari salloli guda biyar Allah madaukakin sarki ya fardanta su ga bayansa tsakanin dare da kuma rana ijma'i na malamai kuma an yi ijma'i akan sallah wajibata duk wanda ya inkarin ta to ya zama kafiri to wannan sallah shine ya kawo farillolinta da sunnoninta yace fara'idus salati farillolin sallah hamsin wa ashirin goma sha biyar ne inda nasu gun mutane ƙaulatul akayas ko kuma ƙaulatul akayas wannan shine zance na masu hankula waton cewa goma sha biyar ne shi a ƙaulatul akayas shi ne maganar ma'abuta hankali wato manya-manyan malumma wa'adda ha ba'adu sashen mutane kuma ya lisahe farillolin sallah ya ce 20 na guda 20 na ya ce farilloli 20 na wasu malamai sun ce farilla 20 ta wa ƙala ba'adun wani sashe kuma sun ka ce ashirun asharuha goman su ya kafi na yana isan mu wato wasu sashe na malamai kuma suka ce farillolin sallah goma na kenan an yi saɓani wasu sun ce sha biyar wasu sun ce ishirin wasu sun ce goma to wani za ka riko waɗanda suka ce goma daga cikin malikiya waɗanda suka ce goma irin su alƙaduyyat cikin alƙawaid nashi wanda ya akan qawaidul islam littafi na haka dai madaidaici wanda ya akan dukkanin qawaidul islam ya musu sharhi ina da shi to a ciki ya kawo cewa shi dai farillolin sallah guda goma na da haka dai abinda aka kauli mafi rinjaye ka zaɓi tsakiya shi na malam ya ce fahuz ka yi riko bi tawassuli da tsaka-tsaka wato tsakiya hadaka Allahu Allah ya shiryar da kai fa innahu haqiqa shi riko da tsakiya ta'alluqun rashi wannan na tsakiya in ka rike shi to ka samu ta'alluqun rataywa bil ahwadi da mafi kewayewa wato ga 20 ga 15 ga 10 in ka rike 15 su afarilla to ka dogo cikin biyar incin na 20 ka dogo cikin 20 sannan ka wuce wadancan 10 din da haka ka riko ga tsakiya ka samu ihtiyadi ka kewaye gaba ɗaya babu wanda baka ɗiba ciki ne ba to shi yasa jumhuru na malamai sun ka tahi akan farillolin sallah guda goma sha biyar na awwalu wa na farkon su duhulul waqti shigar lokaci fa alam ka sani shine na farko wa duhudu sannan tsarki min furudi ha yana daga cikin farillolin sallah bisabti da tabbata shine yana nuhin bisabti da dawama wato min awwali salati ila akhiriha ba wai in kana da tsarki farkon sallah ba shikenan ka cika sharadi ko da kana cikin sallah tsarkin ya walwale ka dauki cewa shikenan wannan tsarkin da ya walwale ai ka fara sallah da tsarki a'a ba haka bane bisabti da dawama har karshen sallah wasa turka al'aurata da suturcewa ka al'aura namiji ya sanya tufafin da suka suturce al'aura shi tun daga cibiyar shi har zuwa gowayyinsu shine wajibi ita kuma ce ko ina nata al'aura na in bancin fuska da tafin hannuwa ko ina za ta suturci wal qiyamu da tsayuwa shi ma wannan tsayuwa domin tsayuwa domin kabbara harama shi ma farilla na ga wanda adda iko eh shi ma can satarul aurati ga wanda adda iko banda mutumin da yake kila in fashi sun ka tare sun ka amshe musu tufafi sun ka mishe su tsirara uryana to suna da damar da za su yi sallah haka nan to da satar da satarul aura da qiyamu su dannan fardani farilloli na guda biyu waɗanda yake karhakahu mal alamu al alamu manya manyan maluma karhakahu ma haƙiƙa sun hikaito su sun yi hikaya waɗannan kaulukan guda biyu wato da tsayuwa da tsayuwa ga kabbara harama da suturcewa al'aura to amma tsayuwan nan da kabbara harama akwai inda taka faduwa ga shari'a an ce irin masbuki mutumin da yake ko da ya taho an yi rukuyi to nan ba wajibi na ba sai yayi wal qiyamul ha ita ne takbiratul ihram wajibi sai ce Allahu akbar dai kunan cikin inhina'i Allahu akbar sai ya duka ba dole sai ya tsaye Allahu akbar sannan ya duka ya tai Allahu akbar na ruku'i yana yawa a taso bai samu raka'an nan ba kuma yana yawa ita ta karshe la da jam'i ya wuce mishi to nan qiyamul ha ya fadi kina akwai inda wal qiyamul ha tsayuwa ga takbiratul ihram ya ka faduwa irin wannan wurin kenan sai kai ruku'in kare kawai ka ce Allahu akbar ba sai kai tsaye ba wa wajiban addu ikhtiyar al-buqa wa addu allisa fi ikhtiyar al-buqati zaɓin wuri wato wuri mai tsarki wajiban bisa ga wajabci shi ma an ce wajibi na wato yanzu kasance wurin da zaka sallah wuri na mai tsarki wa misluhu tawjihu wa misluhu abinda aka tankwaci ne wanda adda daidai da irin hukunci ne na wajabci at tawjihu huskanta na hawal ka'aba ta jihar ka'aba dibin ka'aba shi ma yana daga cikin wato farillan sallah wato istiqbalul qiblati shi yake nuhi da tawjihul ka'abati wajibi na ga mutumin da a ƙasashe irin nan ko kuma ƙasashen da suke gaba da makka to wajibi na dibi ka'aba duk inda kake dole na ka dibi ka'aba ka jiyo ka dibi ka'aba amma mutumin da a cikin birnin makka to matsalan ga ka'aba nan shi kuma shi na nan da gabanta to abinda zai yi juyowa zai yi ribe ta saboda ka'aba in aka dubi yanzu mu da annan muna dubin gabas saboda ka'aba tana gabas to in mun ka tafi kasar da a can gaba ga makka to haka za mu dubi mu jiyo saboda ka'aba na nan bayan mu to tawjihul ka'aba ta shi an wajibi a juyo a dibi ka'aba shi an wajibi ba wai ka dibi gabas ba da dibin gabas kawai an wajibi da mutanen da a can gaba da makka su kuma gabas kawai za su diba to ba shi an wajibi ba wa ahdirin niyyata ka halartar da niyya inda zalika gun wancaninka wato in za ka yin sallah kai niyya saboda ita niyya fa inna haqiqa ita aslun ita ce asali lima hunalika ga duk abinda an wancaninka ga dukkanin waɗannan abubuwan ko wani irin al'amari niyya ita ce asali gare shi innamal a'malu binniyati dan haka kowane al'amari ba zai yi ba sai tare da niyya sannan ita niyya ita ce aslul furudi kullaha ita asalin farille gaba ɗansu wasu ka sadar da takbiratul ihram kabbara harama bihara ita in ka zo wajen niyya kana yin niyya ka ce Allahu Akbar ka sadar shi ta takbiratul ihrami sannan ita wannan niyyat wajiba ce kuma ita ma takbiratul ihrami wajiba ce wato ita wannan takbiratul ihrami lil fazzi ga wanda ka salla shi kadai wal mamumi ga wanda an liman wal ga wanda yake biyan liman wal imami da kuma wanda kalimanci wanda ka jagorancin sallah sannan bancin wannan takbiratul ihrami in ihtimali na biyu wasil biha takbiratul ihrami to kuma yana ɗaukar wasil ka sadar da takbiratul ihrami kabbara harama biha ga ita niyya lil fazzi ga wanda ka sallah shi kadai ita wannan niyya din ya zan lil fazzi innan zai koma ma niyya wal mamumi da mai bayin liman wal imami da kuma liman ko ya zan takbiratul ihrami ko kuma ya zamo ko kuma ya zamo wannan ko idan takbiratul ihrami ko kuma ya zama niyya wa suratul hamdi haka nan kuma da karatun suratul fatiha kazaka tamkar haka fardu shi ma farilla na ya hamilu hal imamu liman yana dauke ma wanda an mamu wato ya hamilu hal imamu al imamu liman ya hamilu ha yana dauke ta ga mamu mamu wanda ka biyan liman ba sai yayi takbiratul ihram ba sai yayi karatun fatiha ba in ma ya barta baya yin qabliya liman ya dauke mishi ƙaunin wannan zance na wanda yake mahadun afarantacce walazimu ruku'uha maktubu ruku'uha ruku'inta ita sallah walazimun lazimi na kuma maktubu abin wajabtawa haka nan kuma daga cikin wajibban sallah akwai ruku'i in an ka ce maktubu ba wai abin rubutawa ba abin wajabtawa shi yasa Allah madaukakin sarki yace kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum an wajabta muku azumi ba an rubuta ba ba na rubutu bane warrafu da ɗaukakowa minhu daga ruku'i shi ma wajibin wajibi na matsalubu amin biɗa shi ma tasowa daga ruku'i wajibi na kamar yadda yin ruku'i yake wajibi sun masu juru sannan sajada ma'araf irrasi tare da ɗaukakuka daga sajada wato yin sajada da kuma ɗaukakuka daga sajada su ma fardani farilloli na guda biyu ƙadƙala jami'un nasu jami'un nasu dukkanin mutane ƙarƙala haƙiƙa ya haɗe su wal jalsatul ukhra da zama na ƙarshe shine al'ukura wanda yake ma'a taslimi yana tare da sallama waton zama wanda yake bi ƙadarin taslimi gwargwadon ka ce assalamu alaikum to wannan zaman shi na kawai a farilla amma duk abin da ya biyo bayan wannan zaman na gwargwadon assalamu alaikum to shi kuma sunana zama na farko sunana zama na biyu dukkanin tsawo ne sunana amma bi ƙadarin taslimi kawai a wajibi to wannan tatimmatu shine cikon al-ma'adudi abin lisahi wal mahtumi da kuma abin cikawa abin wajabtawa mahtum ba mahtumi ba wal mahtumi da abin wajabtawa ai an kace hatimun abin da awajibi to wannan shine cikon abubuwan da aka lissafa guda 15 na farillan na farillan sallah kuma shine cikon wajibban da anka wajabtar da mutane su yi aikatar da su a cikin sallah za mu takaita na mu yi karatu kaɗan saboda akwai uzuri ko masu karatun littafi ba za su samu yi ba sai dai gobe sai a yi salati alhamdulillah